Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A ci gaba da karatunmu na risala. Shekaran jiya mun yi babin azumi ko? Kun ji wasu daga cikin hukunce-hukuncen azumi waɗanda ya kawo, da kuma abubuwan da ba a yi ga azumi. Daga azumi sai ya biyo baya ne da li'itikafi. saboda azumi sharaɗi ne daga cikin sharuɗan li'itikafi sannan kuma ko cikin ƙura'ani cikin aya guda Allah na magana game da azumi yana faɗin hukunce-hukuncen azumi sai ya kawo maganar li'itikafi ya ce wa latu ba shi ruhun na wa'antum akifu na fil masajidi kada ku sadu da matanku kuna masu li'itikafi cikin masallatai sai ya muna ishara game da li'itikafi sannan kuma ya ishara da cewa babu inda aka li'itikafi illa cikin masallaci ba a yi na gida ba a yi shago ba a yi makaranta ba a yi wani wuri dole sai cikin masallaci to masallacin nan sai malamai sun kai saɓani wasu na da ra'ayin masallacin nan ya keɓanta ga masallatai guda uku saboda wani hadisi hasanun da an karwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'atikafa illa fil masajidi thalatha babu li'itikafi sai cikin masallatai guda uku ce masallacin makka da masallacin madina da masallacin baitul maqdis dangane da wannan hadisin to cikin su dai aka li'itikafi malamai da yawa sun raunana hadisan amma dai imamul albani ya hassana shi ya ce hadisi ne hassanin don haka ana aiki da shi to waɗanda na raunana hadisin sun kace tun da hadisin bai inganta ba kaga ba za a yi aiki da shi ba sun kace kowane masallaci ana kafi ba sai uku ɗin can ba su kuma waɗanda ke ganin hadisin ya tabbata kaga sun ka tsaye da kafi ga masallatayyan guda uku to ku waɗanda ce ana yi kuma sai sun ka ce to in kwanukan da za ka yi kafi kwanuka ne da jum'a za ta riske ka to kakka azale kafi cikin ƙaramin masallaci dole sai masallacin juma'a amma in kwanukan da za ka yi kafi juma'a ba ta riskuwa ka to wannan kowane masallaci ana iya yi da na juma'a da wanda ba na juma'a ba a fatar kun fahimta shine ce babun fil itikafi babi game da li'itikafi li'itikafi kalmar itikafi an samo ta ne daga kalmar akafa mai ma'anar lazima akafa lizimtar abu shine li'itikafi luzumu shai'i lugatan ga lugar larabci an ka ce a kafa alaka za ma'ana lazimahu lazimtar abu kamar yadda annabi ibrahim yake ce ma mutane nai ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun menene waɗannan gumaka da naga kuna masu lazimta ga bauta musu kaga antum laha akifuna ay antum laha lazimuna fi ibadatiha menene labarin waɗannan gumakan da kun kalizimta kun kashe lokacin ku kuna bauta musu me amfanin su don haka li'itikafi yana ma'anar lizimtar abu luzumu shai amma ga shari'a ga istilahi li'itikafi yana da ma'anar lizimtar masallaci da niyyar ibada ko tare da azumi sannan kuma da nisantar abubuwan da an ka hana mai li'itikafi wannan shine li'itikafi lizimtar masallaci da niyyar ibada mutum ya lizimci masallaci ya tare gaba ɗaya 24 hours yana cikin masallaci da niyyar ibada to shine li'itikafi ko to sai ya fara da hukuncin li'itikafi me ya matsayin li'itikafi ga shari'a ya ce wal i'tikafu li'itikafi min nawafil alkhairi yana cikin nafilfili na alkhairi kaga duk abinda an ce munafila abinda ba wajibi ba kenan shi kenan li itikafi mustahabbi ne muraggabun fihi wanda ake kwadayen ladarsa kaga ne li itikafi nafila ne nafila wanda ke son lada ya yi itikafi wanda bai so kuma ya zama ni bai yi laifi ba wal ukufu abinda a ukuf wanda gare shi an ka samu li itikafi al mulazamatu lazimtar abu don haka a kafa bi ma'ana lazima wala itikafa babu li itikafi sai ya shiga ga kawo hukunci hukuncinsa babu li itikafi illa bi siyamin sai da azumi haka yake dole li'itikafi sai da azumi amma kuma akwai hadisin da an ruwaito Imam al-Bukhari ya fitar Sayyidina Umar dan Khattab ya ce manzon Allah manzon Allah nayi nayi alwashin li'itikafin dare guda cikin jahiliya annabi ya ce ka cika cika cika alwashinka yazo makka yayi li'itikafin dare guda to akan wannan sai malamai sun kace ashe azumi ba wajibi bane ga mai ana iya li'itikafi ko babu azumi Hmm? To, sannan kuma li'itikafi ba sai da rana ba, kaga waɗanda na ce li'itikafi sai da azumi, ashe kenan li'itikafin dare guda ba ya isa, in ka yi alwashin li'itikafin dare guda to sai ka yi dare guda da yini guda. Wa'yannan lizinta, waɗanda kuma sun ka yi aiki da wancan athar na Umar ɗan Khattabi wanda Imamul Bukhari ya fitar athar ne sahihi, gujawa ba dole sai da rana ba, ba sai da azumi kuma ba sai tun da dare guda ya ce. sai waɗanda adda ra'ayin dole sai da sun kace ai an kace dare guda ya kunshi da yini ne don haka ya zo ya yi itikafin dare guda da yini guda waɗanda kuma a yan zahiriya sun bi zahiran athar din sun kace a dare yace don haka ya yi itikafin dare guda ya tafiya ta ba a ko azumi da daddare wa shine ce wala itikafi babu li itikafi illa bi siyamin sai da azumi wala yakunu kuma shi li'itikafi baya kasancewa illa mutatabi'an sai jere da juna an fi sun li'itikafi a jeranta shi in kace za ka yin kwana uku to an so ka jeranta su yau da gobe daban da gobe wala ya kunu kuma shi li'itikafi baya kasancewa illa fil masajid sai cikin masallatayya kamar yadda Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid kuna masu li'itikafi cikin masallatai don haka ba li'itikafi gida in ka yi confining ɗin kanka cikin gida ka ƙihita ka ci gaba da ibada ba a kira wannan li'itikafi sai ga shari'a amma ga lugar larabci ana kira ne li'itikafi domin itikafi lugatan shine luzumu shay amma ga shari'a ba mai li'itikafi yake ba li'itikafi dole sai cikin masallaci kama qala Allah subhanahu kamar yadda Allah tsarki ya tabbatar mai yace wa antum akifuna fil masajid kuna masu li'itikafi cikin masallatayya. Fa in kana baladun, in garinku ya kasance gari ne fihil juma'a wanda ana juma'a ciki nai, fala ya kunu, to li'itikafi bai kasancewa illa fil jami'i sai cikin masallaci jami'i. Masjidul jami'i shine wanda ake juma'a cikinsa masallacin juma'a. Illa an yanzir sai dai in mutum ya yi alwashin ayyaman yunuka. la ta akhudhu fi hal jum'a wanda jum'a ba ta kama shi cikin su yayi alwashin kwana uku kaga da yau kaga gobe attanin talata na raba kaga jum'a ba ta kama shi to wannan kowane masallaci ya halatta amma in kwanukan da kai alwashin zaka yi la itikafi jum'a na faduwa to ba a yi ne sai cikin masallacin jum'a domin daga cikin sharuɗin la itikafi rashin fita da wurin la itikafi illa lihajatil insan sai don bukatar mutum wa aqallu ma huwa ahabbu ilaina mafi karancin abin da yafi soyuwa gare mu min al-i'tikafi na al-i'tikafi asharatu ayyamin kwana goma shi yace shine mafi karanci mafi karanci wannan ba haka yake ba wannan shi dai an mafi yawa mafi karancin abin da ake al-i'tikafi kwana guda shine mafi karanci to mafi tsololon al-i'tikafi kuma kwana goma don shi an karwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya mafi yawan li'itikafin annabi yana yi ne cikin watan ramadana ya yi li'itikafi goman farko ya yi li'itikafi goman tsakiya sannan ya dawo ya li'itikafi goman ƙarshe akan li'itikafi goman ƙarshe haka ya yi har ƙarshen rayuwa ta don haka an fi so ne cikin watan ramadana amma koyaushe ka yi li'itikafi ya yi amma dai ya fi lada cikin goman ƙarshe saboda kwaɗayin dacewa da lailatul qadari wata shekara annabi yasa an kai mai rumfa cikin masallaci inda duk zai itikafi sai a yi mai rumfa inda ya katarewa yana ibada dama dama makasudin li'itikafi ibada da zikiri a shagala da ibada da zikiri sallah da karatun qur'ani da sauran ambaton Allah shi a makasudi ta wata rana annabi ya sa an buga mai rumfa ya tare sai mata ne kowace ta taho ta buga rumfa ya ce to abin ya zama kishi to ni na fasa sai ya kwashi kayan ne ya koma gida haka wannan shekara bai yi littafi cikin ramalana ba sai da ramalana ta ƙare sai ya zo ya cikin watan shawwal kaga ashe ya nuna koyaushe ana yi amma kuma dai ne cikin ramadana ya fi lada ko ramadana kuma a bari sai goman ƙarshe domin a yi kirdado da lailatul qadr to kanka ta hilli itikafi haka ka aza kwana dare da rana kwana haka itikafi bai yi amfani ba ko ko latsan waya aka yi ana can ana ta chatin kuma ka kacin li'ita kafi haka to shi ne ya ce wa aƙalla inda ya ce wa aktaru ma huwa a habba ilaina mafi yawan abin da ya fi soya zuwa gare mu na li'ita kafi ashirin ta ayyamin kwana goma amma mafi karanci kan kwana guda wa man nazara duk wanda ya alwashin itikafa yawmin li'itikafin yini guda fa akthar ko fiye da yini guda lazimahu ya lazimce shi dole ya zo ya cika alwashinsa wa in nazar lailata in yayi alwashin dare guda lazimahu yawmun wa lailatun to azumi li'itikafin yini da dare ya lazimce shi tunda tunda su gare su dole li'itikafi sai da azumi azumi kuma kaga ba'i ne cikin dare ko don haka wanda ya li'itikafin zai yi wanda ya alwashin li'itikafin dare guda to sai ya dare guda da yini guda wa man aftara fihi wanda ya ci abinci cikin halin li'itikafi muta'ammida da gangan falyabta da shi fara itikafa hu li'itikafi wannan ya lalace tunda dole su gare su sharaɗin li'itikafi dole sai da azumi to sai ka karya azumi ka fara li'itikafi kana ɗauke da azumi sai ka ci abinci to li'itikafin ya lalace sai ya fara shi sabo waka zalika hakan ga man jama'a fihi wanda ya sadu da iyali cikin li'itikafi lailan da daddare auna haran ko da rana nasiyan yana mai mantuwa au muta'ammidan ko yana mai ganganci to shi li'itikafi in dai ana li'itikafi to koda da daddare ba a saduwa da iyali wanda yana li'itikafi ya sanci jiki ya taho gida ya sadu da iyali ya koma li'itikafi ne ya lalace duk wanda ya fita da wurin li'itikafi ya fita da cikin masallacin da ya kalli itikafi ba da bukata wadda addola a fita ba ya lalace li'itikafi ga yanzu abu biyu ya yi masu lalace li'itikafi hitar da ya yi ba hita ce ta shari'a ba sannan kuma saduwa da iyali kuma an hana ga mai li'itikafi ko da da daddare shi an ma'anar maganar Allah wala tu ba shi ruhun nawa antum akifuna fil masajid kakku sadu da iyali kuna masu li'itikafi cikin masallatayya To, wa in marida in ya kamu da rashin lafiya yana cikin li'itikafi sai rashin lafiya ta kama shi, wanda bayyuwa ya ci gaba da li'itikafin tare da ita. To, kharaja ila baiti sai ya fita zuwa gida, sai ya dakantar da li'itikafin, ya tafi gida. Fa'iza saha in ya warke, bana alama ta kaddama sai shi gini akan abin da ya gabata, da ya warke ya samu sauƙi sai ya dawo, ya ci gaba da li'itikafinsa. wakadhalika hakan ga in hadatil mu'takifa in mace mai li'itikafi ta yi haila ita ma sai ta bar masallaci ta koma gida in haila ta ta dauke ta yi wanka sai ta sai ta dawo ta ci gaba da li'itikafin ta kaga ashe ya nuna har da mata suna li'itikafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi li'itikafi tare da shi haka bayan wucewa ta sun ci gaba da li'itikafi don haka mace na li'itikafi in tana da aure ta nemi izinin mijinta sai ta koma can ta yi ‘yan runwa can bayan masallaci. Wa hurmatul itikafi amma alfarman itikafi alaihi ma yana a kansu, shi marashin lafiya da an ka ce in rashin lafiya kama shi yana itikafi ya fita ya koma gida ko? Hakan ga da mai haila tana itikafi haila ta zo mata ita ma an ce ta hita ta koma gida ko? To ko sun hita alfarman itikafi na a kansu. mi an ma'anar wannan duk abin da an ka hana ma mai li'itikafi to ko sun koma gida haram ne gare su ina fatar kun fahimta to wa hurmatul i'tikafi alaihima alhurmal li'tikafi yana akan su filmar da cikin halin rashin lafiya cikin halin rashin lafiya wa alal ha'id yana akan mai haida fil haid cikin halin haida don haka duk abinda an ka hana mu mai li'tikafi to yana na akan su fa idza dahuratil ha'id in mai haila ta tsalkaka aw afaqal maridu ko ko marashi lafiya ya farfado fi lailin da daddare aw naharin ko da rana raja'a su dawo sa'ata idin nan take da warkewarsu su dawo da ɗaukewar jini ta yi niyya ɗaya ta yi wanka sai ta dawo ka a tsaya wani abu in sun ka tsaya wani abu da ita kafi ya lalace tun da dalilin da yasa sun ka hita su dawo sa'ata idin nan take ai sa'ata zalika shine sa'ata idin su dawo nan take ilal masjid zuwa masallaci wala ya kharujul mu'takifu mai li'tikafi baya fita min mu'takafihi daga wurin li'tikafin sa daga masallacin da yake li'tikafi illa li hajatil insan sai don bukatar dan adam irin fitsari kashi sake alwala da sauransu tunda waɗannan duka ba a yansu cikin masallaci to sadda duk ya fita da masallaci ba domin hajatul insan ba li'tikafi ya lalace wale da hul mu'takafahu ya shiga wurin li'itikafinsa yaushe ake fara li'itikafi shine yace ya shiga wurin li'itikafinsa qabla gurubi shamsu gabanin boyewar rana min al-lailatil lati daga dare wanda yuridu yake nufin an yabta da afiha itikafu yake nufin ya fara li'itikafinsa cikin ta kamar mai son azumin yau to tun jiya da rana ta faɗi jiya ka shiga li'itikafi ga mazabar malikiya da rana ta faɗi sai ya shiga wurin laita kafi kaga sai ya fara da yau amma hadisin da imamul bukhari da muslim ya sun karuwaito hadisin na na aisha aisha ta ce idza arada rasul idza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza arada an yi atakifa sallal fajara thumma dakhala mu'takafahu manzon Allah ya kasance in yana nuhin li'itikafi to sai ya sallaci sallar asuba sallar gada mun kai yanzu thumma dakhala mu'takafin sannan ya shiga wurin li'itikafin sa kaga shi annabi sadda ya kafar li'itikafi bayan ya yi sallar asuba su ko malikiya sun kace tun jiya da rana ta faɗi ka shiga wurin li'itikafi hmm kaga na annabi ya yi sauki kuma ya fi lada to shi mu kai don haka mai niyyar li'itikafin yau to yau da an yi sallar subahin zai farawa wa'ina yake wala ya udu maridan mai li'itikafi bai zuwa dibin marashi lafiya in dai ba uwaye ne ba kana cikin li'itikafi an ka ce ga tsoho can ya kamu da rashin lafiya ko tsohuwa to wannan wajibi ne ka ta dibin su li'itikafi mustahabbi ne amma kyauta musu wajibi ne kullum ana gabatar da wajibi akan mustahabbi to sannan zuwa dibin su gare ka lalura ce bai kada la'ita kafi ba amma in ba su ba duk wani dan uwa makusanci an kace bai katta dibi ne la'ita kafi ya kare wala yusalli ala janazatin ba zai tayi wa gawa kana cikin la'ita kafi an kace ga wani can ya mutu katta wurin mai sallah to la'ita kafi ya lalace amma in cikin masallaci an ka kawo shi tunda ya halatta a yi sallar gawa cikin masallaci ko in cikin masallaci an ka kawo gawa babu lafi ka halarce mata sallah kaga nan ba hita kai da masallaci ba wala ya kharuju li tijaratin bai fita da masallaci domin kasuwanci a cikin masallaci sai wani abokin kasuwancin kai hito ka hita a tai can a dan tattauna a yi negotiation ka dawo litikafi ya lalace da zaran ka fara li'itikafi to ka yanke daga duk abubuwan duniya don haka ya ma hankuri har ka ƙara li'itikafi ko ko ka tura shi inda wani na'ibin ka kace ya tai can don maganar da za a yi a yi wala sharɗa hakan ga ba a sa sharaɗi fil li'itikafi ga li'itikafi kamar misali na yi zan fara li'itikafi amma da sharaɗin sadda don gaji sai in tahiyata to babu babu sharadi ga li'itikafi in kana li'itikafi kai in baka yi ka bari dama ba wajibi na mustahabi na don haka babu wani sharadi da ake sawa wala ba asa babu laifi an ya kuna imamal masjid shi mai li'itikafi ya zan limamin masallaci don wasu malamai sun ce maka ruhi na ya zama limamin masallaci ta annabi yana li'itikafi kuma shi al-liman yayi maka ruhi kenan don haka babu laifi mai li'itikafi ya zan limamin masallaci walahu ya samu shi mai li'itikafi an ya tazawwaja shi ya aure au ya aqida nikaha gairi ko ya kulla auren wani lokacin da yana li'itikafi babu laifi a kulla mai aure ko shi ya kulla aure nan cikin masallacin inda yake za a kulla aure babu laifi ko a kulla mai aure ko ya kulla auren kai ne ko ya kulla auren wani duk babu laifi amma in wajen masallaci za a yi ta wannan an hana amma shi ma kada abin ya yi tsawo kada ya tsawaita waman ne ita kafa duk wanda ya yi ita kafin awwalar shahar farkon wata au wasa ɗahu ko tsakiyar wata kharaja to yana fita min ita kafi daga wurin ita kafinsa ba da gurubin shamsi bayan ɓoyewar rana min akari na ƙarshe ne muharram muke ciki yanzu ko nawa gare shi Ashirin da biyu sai ka yi alwashin kwana uku azumin kwana uku cikin watan ganin muharram gobe attanin da talata da naraba to in ka ƙare ran naraba ba ran nan kwana uku na ƙare ba to yau za ka hita sai rana ta faɗi in kana da azumi ka yi buɗin baki sannan li'ita kafi kaga yanzu mun ji sadda aka fara li'ita kafi da sadda aka ƙare shi yaushe ake fara li'itikafi da yin sallar subahin yaushe yake karewa bayan faduwar rana wayan ne ta kafa amma in yayi li'itikafi bima yattasilu fihi da abin da yake saduwa ciki bima yattasilu fihi itikafu da abin da li'itikafin sa yake saduwa ciki ne biyo mil fidir da ranar sallah kamar waɗanda na yi li'itikafin ƙarshen ramalana yanzan har daren sallah kaga daren sallah kenan da faduwar rana li'itikafi ya kare ko to in daren sallah ne to falya bit lailatul fitr ya kwana daren sallah ba da rana ta faɗi ya koma gida ba a yayi hankuri ya kwana daren sallan nan fil masjid cikin masallaci hatta ya ga duwa minhu ilal musalla har sai yayi sammako zuwa wurin sallar idi da gare sannan da wurin sallar idi sai ya gida haka na annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi bai barin li'itikafinsa bai barin wurin li'itikafinsa sai gobe sahiyar sallah in an yi sallah idi sannan ya koma gida wannan shine karshen babul itikafi madalla